الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله قول الله سبحانه وتعالى يساك داود من ونن حلقة تام من البركة عند يومنا يوم الشاء بيوني هكا كو شاء أكو شاء na goma sha biyu ga watan biyar alif dubu biyu da goma sha takwas in sake haɗuwa don ci gaba da karatunmu na alkawa'idul fikhiya wadda wani baiti za mu tashi na'am to Okay, to, nam. Haka ne? Wal aslu fi adatina al-ibaha, akai zamu tashi? Nam. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على الفاتح الخاتم حق قدره ومقداره العظيم والأذل في عاداتنا الإباهة حتى يجيء صارف الإباهة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد والقضاء والإكراه والنسيان أسقطه, أسقطه معبودنا الرحمن سيبقانا على كوي بيتي هدوكو to in Allah ya sa muka samu dama muka fassara su ai yayi a ya ce kamar yadda dai ba manta ba a baya dama mun ce ka'idodi kawai ake ba mu ka'idodi muna ta karanta su sai ka je daga baya in an je manya-manyan littattafa sai mu je mu ibidi da su insha Allah in ba a manta ba tunda muka fara karatun ka'ida kawai ake ba mu ka'ida kawai ake ake bamu wa kullu mahzurin ma'a darura ta qadri ma tahtaju darura muka zo muka karanta suratul ja'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu shakku lil yaqini duk dai wal aslu fi miya'ina bahara wal ardi was thiyabi wal ijara wal aslu fil abda'i wal lu'umi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha gaba ɗayan su hatta yaji al illu fafham hadakallahu ma yumallu to yadda ya gaya mana abin da ya shafi ruwa ya ba mu ka'ida duk inda yake ka gan shi kawai asalinsa tsarki ne ba ruwanka da ka zo ka ga ruwa a je ka ce kai wannan ina shakkar ruwan nan kana shakkan sa to me ka gani ɗaya bi kawai yi ibadanka sai in ka ga abin da ya mani da zai hana ibada da shi asali a ruwa kawai halal ne sai dai in ka gani ƙwallo-ƙwallo wannan ruwan ga abu kaza ya maida shi ba zai yi ibada ko kuma abin da ya shafi su shimfiɗa shimfiɗu da sauransu ka zo ka ga wani shimfiɗa haka kawai ba kaza komai ba ka ce kai ni raina bai kama wannan shimfiɗin ba ba mamaki ila bai da tsarki ila kila kuma shimfiɗi hau yi ibadan ka yi sallah kawai sai dai in kaga abin da zahiri gashi nan najasa ne akan su da sauransu to haka irin su kenan haka rawuka duka kamar yadda dai muka karanta haramun ne a asali a kashe wani haka duk dai ka'idodin to yau kuma abin da za a ka'idan da za a bamu ita ce ya ce wal asl asali fi adatina a al'adunmu al'ibaha halal ne kawai al'ada a asali a shari'ar musulunci halal ne hatta ya ji a sariful ibaha har sai in abin da zai juyar da halaccin ya zo tukunna kafin al'adar za ta zama haram ko makruhi an gane kuwa suna haɗe ne fada wannan baiti na ƙasar shine har maza maza yake cewa walaysa mashru'an min al-umuri ghayra alladhi fi shir'ina mazkuri babu walaysa mashru'an min al-umuri ba wani abu wanda yake shar'antaccen abu ghayra alladhi fi shir'ina mazkuri koma bayan abinda a shari'ar mu aka ambata shari'ar mu in ta ambaci abu tace wannan an shar'anta yin kaza to shine shar'antaccen abu wanda ake neman kai amma in ba shari'a ce ta ambata maka abu ta ce ma wannan abun an shar'anta shi a shari'ar musulunci a yi shi to babu wani abu wai sunansa shari'a in ba wai shi in ka kawo shi kuma to za a jefar ma da kayanka wal aslu fi adatina al-ibaha yanzu misali larabawa su aka fara aiko zuwa wannan kira da su na addini tu al'adun da aka same su da su kaf kai musu kudin goro halal ne wal aslu fi adatina al ibaha sai dai hatta yaji asarifu al ibaha ana tafiya ana tafiya kawai sai wani abu ya zo shari'a ta zo ta juyar da wannan halaccin asali din yanzu al'adar larabawa ne a shan giya tun kafin zuwa musulunci al'adansu su suna shan giya kawai musulunci da ya zo sai masu kan al'adansu aka yi ta shanta ƙur'ani har ya faɗi fa'idodinta na taɓa muku wannan karatu da farko har da fa'idodinta giya har ma ya faɗi irin abubuwan da ake haɗa aita ana ita da dibinai da wane ne da wane ne to ana nan menene yake cewa na manta wallahi abin ya karatun ya kwanta mini wallahi amma ƙur'ani ya yi bayani kan dibino da makamantansu har ubangiji yake cewa kuna riƙon giya kuna yin giya da su yana ba da labari ba wai a haramta aka yi ba a'a kawai yana daga cikin amfanin dibino da su ana kuna rikon giya da shi sakaran kenan kuna yin giya wanda kuke maye da shi ya mantar da ku abubuwa na ɓacin rai da sauransu haka ka san in ka shata sai ta mantar da kai yana da cikin amfanin giya kenan amfani yana cikin amfanin giya in an sha ta za a manta duk bacin ran da kauni da shi sai ya mantar da kai ba ni na faɗa ba Allah da kansa ne yace giya tana da amfani qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin-nasi tana da amfani ga mutane inji Allah giya amma wannan ayan daga baya ne a farko kam an kawo ne ma kawai ana cikin fa'idodin bishiya irin ta dibino kaza kaza aka ce ai ana yin dibino ma da shi wa rizqan hasanan menene karatun ya karatun ne kam so haka ana nan sai aka zo aka ce Allah bai zo da red don balarabe in ka zo kace mara ya daina shan giya rana ɗaya za ku yi mummunar rikici ne ya ka bi shi da hankali ana tambayan ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khamri wal maisar akan giya da caca duk al'adun su qul fihi ma ithmun kabir gaya musu cikin wannan giya da caca din akwai zunubi mai girma wa manafi'u lin nas amma fa akwai amfani ga mutane kuwa giya ne dai shi yasa baba zai mai makama da ya tashi ko da giya in ka ga yadda ya ta kawo amfanonin giya tana kaza tana kaza ka ga yadda sai ka yi mamaki abubuwa na fa'idodi shan giya to amma da ya juya ɗaya ɓangaren fa da ya fara surfe akan kishiyan fa'ida ɗin kuma abinda za a gamu da shi a lahira to ne ko kusa da ita kuma ba za ka taɓa yi to haka daga ƙarshe dai aka bi a hankali da aka ce akwai amfani akwai kuma zunubi wasu aka rabu wasu sabbai suka ce to tunda har akwai zunubi kan mai amfanin shanta ka ce mun batta wasu suka ce a Allah tunda yake tana da amfani mun ba ta za mu sha to ana nan aka je aka yi wani biki wata rana sai na Abdurrahman ibn Auf ya kira walima yanka raƙumi aka yi abun sha har da giya a ciki tunda ba fito ƙulƙulu aka haramta ba aka sha da aka sha aka zo sai limamin da zai ja din ba na son kama suna shi ka ya zo yana jan sallah aka zo sallar magariba bayan an gama waliman kenan duk an bugu da jiya kawai yana jan sallah ya zo yana karanta kulya kawai sai ya rika cire laɗi kaga ai abu ya ɓace kul ya ayyuhal kafirun maimakon ya ce la a abudu mata abudu sai rika ya ce abudu mata abudu a'udhu billahi ya ku kafire zan bauta abin da kun yi bauta dodan ni kenan ba ya rika cire lala din kawai ka ce kai ka ji ka gaya manzon Allah ya ce kai kai wannan abu dai bai kyau ba can sai ubangiji ya saukar da aya ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah la taqrabus salah kar ku kuskura ku kusa da sallah hatta ta'lamu ma taquluna he in kun san me kuke tukunna kun wato buguwan ya fita giyan ta sauka tukunna kar ku yadda ku yi tsalla kuna buge da giya ya la taqrabu salata antum sukare hatta ta'lamu ma taqulun kar ku yadda ku yi kusa da sallah alhali kuna maye na giya sai kun san me za me kuke tukunna kar ku zo kuna bata karatu shikenan abai suka rabu suka ce kai wannan abun kan mu bar shi mana kawai suka ce a'a Allah fa ya ce kar mu kusanci sallah in muna maye kace yanzu abin da zamu yi in mun sallan isha sai mu sha kayan mu to yanzu kenan daga sabbai kafin asubahi dai ta sauka ai mun san me muke faɗi sannan in aka yi asuba da safe sai mu sha kayan mu kafin azhar dai ta sauka mun san me muke faɗi ne sai mu yi sallah to sai mu rika sha sau biyu haka suka wani suka yi to da aka sake wani wata walima irin wannan to nan ka da aka sha giyan hankali ya fita aka yi ta fada kai ta doke doke dauki kasusuwan da aka yi walima na dabban kai ta dukan juna har aka har da faffasa jiki har da faffasa jiki akwai wani babban mutum to sai ya je ya yi barna sosai dai bayan ya sha wannan giya ya an yi wale ya yi barna sosai ba na sun kama suna shi ma dai to amma babban auren manzon Allah su sallu yana girmama shi na kaddara shi a bangaren abin da ya shafi jini ma to haka ya je nuna wani fin karfi ya kashi yanayin zai kashe mai raƙumi da sauransu haka aka zo aka kawo shi ƙara gaban manzon Allah ana mai da statement kawai da aka mai magana menene wayan ya ce hala an tumila bidin labi
yace dukkan kunnan bayin ubana ne
har da annabi ba ya nuna yace a'a to yau kuma kawai sai aya ta farko kawai innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al adawa wal baghdha menene innama yuridu shaytanu bainakum al adawata bil khamr fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikr hal antum muntahun za ku halu ga shangiya sai sahabbai suka yi saranda انتهينا انتهينا منقذ منقذ an ce an ruwaito wata riwaya ma wayansu sahabbai sun zauna sun kewaye giya an ajiye musu ita suna sha suna sha wani ya daga kofin zai sa a bakin sa kai wani sahabi shi kuma yana nan aka saukar da ya zai ce ku kuma yanzu giya kuke sha bayan an saukar da aya ya yadda zai kurba sai ya jefa da ku kaga yanke ba wai a'a to bari in dan ƙari sawa da wannan na riga na biya kuɗin saka a'a ina yana ji kawai ya wurgi da ɗan kofin kawai shikenan to haka al'adan su ne shan giya da ta zo ta dan basu ta dan daga musu kafa daga baya kawai sai aka zo akai condemning dinta haka al'adan larabawa ne bautan dodo amma da shari'a ta zo ta hana kaga dole ya bar asali kenan asali dama al'ada abinda kuka saba da shi ko ginu akai to halal ne sai dai menene yace hatta ya ji asariful ibaha halal ne a asali al'ada har sai in abinda zai juyar da halaccin yazo shine shari'a nafsi sari'i ko kuma na ijma'i ko kiyasi wato tabbatacce to wannan asalai guda biyu imam ahmad ma ibn hanbal kusan akai ya gina wato mazhabarsa imam ahmad dan hanbali ya ce shi imam ahmad wato al'adat al'aslu fiha al'ibaha haka ya gina masabarsa shi babu abinda zai haramta daga al'ada sai dai abinda ya gangaro daga Allah nafsi ko manzon Allah sallam nafsin hadisi ya zo ya haramta to sai a bar al'adar amma in babu wani abu nafsi da ya haramta ta sai a bar mutane da al'adar su kawai haka nan ibada a asali babu wani abu kaman wannan baiti kenan na biyu walaysa mashru'an min al-umuri ko ba wani abu wanda yake shar'antacce daga lamura ghairar ladhi fi shar'ina mazkuri sai abin da aka ambata a cikin shari'a dan haka a ibadu gaba daya babu wani iba wata ibada wanda asali a ibada to babu wani abin da aka shar'anta sai abin da Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam suka shar'anta to me al'ada ne al'ada shi ne abinda mutane suka saba da shi suka tashi a kai na abinda ya shafi abinci da abun sha misali da dangin su sutura an gane? ha yanzu sai ka zo ka ce mutane a kumbon kowa ya koma sa irin rigan da manzon Allah ya sa in ba haka ba dai ya saba kuma kowa ya binciki ina wani irin abinci ne annabi ya ci to irinsa kaɗai za a ci wani irin abin sha annabi ya sha shi kaɗai za a sha a'a ba haka shari'a ta ce kowa inda mutane da al'adansu yanzu al'adan wasu in an kai wurin wa'insu ba za su yi amfani da shi ba abincin kaga shi yasa kawai asali al'ada halal sai dai wani abu ya zai haramta duk wani nau'in abinci misali sai ku ci sai dai in wanda wani nassi ko wani abu ya zo ya ce ya haramta irin wannan shikenan sai ku bashi a annabi ya sha shayi ne tambaya nake bai sha ba yau in gari ya waye in ka gidan da ake shan shayi ai su ne ake nunawa da yatsa a haɗa shayi a nemo fik a dama kowane yaro a samar a kofinsa a kawo a soya ɗan dankalin turawa a ɗan ɗaura a lullube shi da soyayyen ƙoyi a ajiyewa yaro ba a kawo mai cokali mai yatsu ya riƙa yagan ƙwai yana cakan dankalin turawa yana yana sawa a baki wannan al'ada ce ai na wasu wani ko yana so ya al'ada ma ba za ta yi ba gashi dai akwai abu a garin amma al'adun ba za ta yi a wurinsa ba ko shi kam idan ya samu triangle ɗinsa aka ci kamar ɗan ƙaramin kwano to sai ya wanke goma ya tsoma biyar ya rika yankowa abinsa in ya gama ya samu ruwa wanda ya zaura kawai baki na randa ya kwankwaɗe kawai ya yi tafiyarsa nomansa ko wani abin nan ɗinsa to haka al'adun sun bambanta amma akwai al'adar da kana ji kana gani al'adar garin ku ne akwai masu yi amma kuma ya fi ƙarfinka to annabi bai sha shayi ba sai ka zo ka ce kai jama'a kowa ya daina shan shayi don babu nassin da ya tabbatar da annabi ya sha shayi babu wanda ya saka wannan aiki al'ada duk yadda take a gari kawai ko da in ta saba shari'a sai a je ta kawai wannan ka'ida rike ta gam wal aslu fi adatina al ibaha dangin abinci ba ruwanka da kwakulo wai wani irin abinci annabi ya ci shi kadai zaka ci to aiki ya same ka dai ko kuma ka ce sutura eh tun da larabawan nan su aka fara turo addini kuma mun gani jallabiya suke sawa ko ba jallabiya kawai zuleka kowa ya sa jallabiya kawai mu zo mu sa wannan makawuya wa ga ma dole ne sai an yi wannan ka al'adar su su sa jallabiya su zo su sa wannan dan abin nan din dan kyallen su makala dan wannan dan bakin round din abin da suke kifawa a kansu al'adansu ne in ka ga in ka ga yayi ma kai ma wata rana kai ba wanda kuma zai hana kai kai kai kuma don Allah ya saka wannan aiki kai baka san larabawa ne kan suke irin wannan shigen ba ha ha da fulani in sun ga dama to duk yadda al'adan garin ku yake in al'adan garin ku babbar riga ake sawa halal ne al'ada ne amma halal ne sa shakwara da wando ka yafo babban garinta kai in ma har da alkebba ake sawa a garinku ba sai malamai ba misali da sarakuna ko kowa ma yana iya sawa sa kayanka eh akwai al'ada za ka ga misali sai sarakuna suke sa alkebba ko a baya da malamai to kai ba malami ba kai ba sarki ba sai aka gankan alkebba kaga abin bai bai seti ba kai kana cikin people kawai haka ba haka da wani title la na ilimi la na sarauta la na siyasa ka je ka sako alkebba ka riko sanda ka shiga gari kana muzurai to kaga za ka zama abin kallo ne tare da a garin ku an san wani suna sa amma ba irin ka bane don haka ka haƙura ka sa irin naka sa yar jamfan ka sai da kai da irin masha Allah tabarakallah ka hawa abun hawanka in babu abun hawa ka taimaka da kafanka ka yi tafiyar ka lahi alam to al'ada asalin ta gaba ɗaya halal sannan tafiyar kanta a ce zuwa a ce komawa to kai yadda duk al'adan ku ta yi a tafiya haka har tafiya wannan al'adan sahabbai jaki suke hawa a zamaninsu da doki da raƙumi mun kuma al'adanmu in mun ce za mu koma irin nasu a wurin tafiya to lallai abinda fulani suke faɗi in zai tabbata ku galbutai da yanzu a nan garin kuma kawai in an- in mutum ya hau jaki yana tafiya abun nunawa ne wallahi saboda ba al'adar mu bane yanzu a nan hawa jaki bara ma ka ga mutum akan jaki ba nan kai mai jaki ma ya samu mai jaki ma a nan garin kawai aiki ne a cewa ne yana da jaki ni kan ban san ban sani ba akwai wani dan jigawa da ya taba zuwa ta angonmu nan ta gabar can wata rana ina tunawa wani mai sai da kifi a wani ya dan tara yan kwabbensa wai sai sai je ya sayo jaki sai ya daure to ba a saba ba anan sai aka yi ta dariyansa ya saba can su kawai suna sayansa su tara jakuna ne haka ya je ya saya wai ai wai kar kuɗi su salwanta sai wani ya zai ce wani yanzu da hankalinka kai kuma ka zo ka sayo mushe kana kallon wa'in zai mutu ba yadda ka iya haide ka bar shi kawai ya tafi babu a kawo ka kana kana gari wallahi sai ya mutu shikenan yace ka- ka- ka siyo abun da za a iya yankawa mana a rage a rage asara in yazo mutuwa in yazo zai mutu sai a zo a yanka sai a nemo eh, ma- eh, abin nan mahauci kaga dai zaka rage asara bara a ce ai mushe ba to wannan a tsayen sama mushe ne ba zai ba zai ba zai a yanka shi ba to da yake ba al'adar mu bane nan sai ya zama wani iri ana ta nuna shi wai ya ce jaki ku duba wannan jaki ya sayo to sai me zamanin annabi shine abin kuri a daka doki jaki haka raƙumi da tamila asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shikkil anfus Allah ya mana su ne don su ɗauka mana kayan mu wanda ba za mu iya ɗaukan su mu kai su wani gari ba sai da wahala ma'ana a yi ta ɗauka kaɗan kaɗan a je a dawo a je a dawo amma yakan loda masa shi time ɗaya ya kai kawai samu ɗaya to yanzu sai ga su kago sai ga su kago sai tattara ka da kai da jakunan nakan duka a ɗura ku a ciki ya tafi da ku to haka al'ada ne kamar yadda muka faɗa a farko yan uwa asalin ta halal ne kawai ba ruwanka kuma da kace dole sai an koma irin na zamanin kaza a'a dangin abinci da waye waye duka wannan yadda al'adar ku take ku tafi haka wannan yana karkashin faɗin Allah huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ne in ji malamin usul haka suka ce wannan babin al'ada yana karkashin huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wannan aya tana gwada Allah ya halitta mana dukkan abin da yake bayan ƙasa don mu yi amfani da shi a wato ta kowace fuska muka ga dama ta kowace fuska shi ne ma'anar aya ta kowace fuska muka ga dama na amfani ibada dama Allah ya halitti halitta ne domin su yi ibada ne ya bayyana a littafinsa da kuma kan harshen manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yaya za a yi masa bauta ɗin amma bayan in an zo yin bautan ya yi umarni da a yi kyakkyawan niyya wurin yin bauta ɗin a kyautata niyya وما أمروا إل- إيه- إيه- وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ko ya yi umarni a yi wato a kyautata niyya wurin yin ibada ɗin duk wanda ya kusanci Allah ta hanyar yin ibada ya kyautata wannan ibada ɗin ga Allah to aikinsa da ya ɗin zai zama karɓaɓɓe Allah zai karɓa amma wanda ya yi ibada ya tsaya ya aikin amma bai kyautata niyya ba bai yi ikhlasi a ciki ba to za a jefar mar da kansa ba ruwan Allah da nan abun da kai in dai baka kyautata niyya ba to wannan shine wannan eh, an gane baitukan nan wal aslu fi adatina al ibaha asali a al'adanmu a al'adunmu shine halal hatta ya ji a sariful ibaha har sai sariful ibaha wato mai juyar da halacci hatta ya ji a sai in ya zo tukunna shine nafsi kamar yadda na faɗa sarihi wanda ya zo a fili ko kuma wani kiyasi sahihi misali haka nan yace walaysa mashru'an min al-umuri ba wani abu wanda yake shar'antacce daga cikin dukkan lamura gairar ladhi fi shir'ina mazkuri in ba abinda ya zo a cikin shari'ar mu aka yana wato halin an ambace shi an ce wato an shar'anta mana shi ba in ba shari'a ta gaya mana cewa an shar'anta mana ba to babu wani abu shar'antacce shar'a lakum min ad-din ma wasai bihi nuhan Allah da kansa yake shar'antawa ba wani wanda zai zai shar'anta ma wani abu daban to sai yace wasailul umuri kalma kalma qasidi wa hukum bi hadha al-hukm lizawaidi to annan babbar magana ce don an zo babin maqasid to sai an nazo wasailul umuri tsani na dukkan lamura hukuncinsu kalma kasidi kamar manufar ne ainihin abun neman ainihin abun da ake nufata ne an gane maganin nan ko wasa'ilul umuri kalma kasidi tsani wasa'il wasila ta dukkan wani lamari kalma kasidi kamar makasid din ne abun da ake nufata ne ta ba hukum ba gane manufan wannan misra'i ba ha wasa'ilul umuri kal maqasidi dalla sallah wajiba ce ko ba wajiba ba maqasid kenan ita ne abun nufi to wasa'il sune tsani hanyoyin da za a bi kafin ayi sallah hukuncin su ɗaya kalmar kasidi kamar sallar ne alwala ka yi sallah ba ka yi alwala ba tsani ne zuwa gami sallah to wasa irin umuri kalmar kasidi tsani da za a yi makasid ainihin manufa ɗin to hukuncin su ɗaya kalmar kasid alwala ta zama dole kenan ai wajibi je ka ba alwalan ba ma tukunna ita alwalan tukunna tunda ta zama wajiba tunda sai da ita sallah zai yiwu alwala kam ana yin ta ne ba neman ruwa ba to neman ruwa ma ja hada kenan ko yaya wasa'il ne shi ma na yin alwala alwala dole ne kafin a yi sallah to neman ruwa kuma dole ne kafin a yi alwala ko za ka zauna kawai ya kace to zan yi alwala na kuduri a zuciyata ruwa zo zai yiwu a sai ka nemo nemo ruwa ya zama dole yadda sallah take dole kenan shine wasailul wasailul umuri kalma qasidi tsani da ake bi a je maqasid to shi ma kaman maqasid din ne a wurin hukunci duk abin da ake hukunta maqasid manufa manufa to haka tsani zuwa ga manufa gini ne aka yi dogon gini aka ce ga aka je aka aje misali bai nan dogo ba ba matakala sai aka je kusa da aka aka gindaya wani abu aka yi shi kaman kaf sai aka je naira dubu ashirin aka ce wancan naka ne amma in ka bari muka watse aka zo aka ɗauke su ba ruwan naka ne wa'in dubu ashirin ya zama makasis ko bai zama ba shi ne manufa aiki yanzu to nemo matakala ya zama wasila aiko na isa wurin mai makasis shi ne dubu ashirin inda ya zama dole kudin nan su zama naka ka ciro su to ya zama dole kuma ya ka nemo matakala maggwar galba sai ka nemo shi ka zo ka gindaya shi ka cap cap cap cap cap ka hau sai ka zo da kuɗinka sai ka haka ka ɗauka a kai tsuntsu ne to in baka kawo matakala ba za ka yi tashi za ka yi fir ka je ka saitin su ka ɗauko ka ka sake kasa kai ba tsuntsu bane dole sai ka nemo tsani a yanzu kan ya fita ko zuwa haji maqasid ke aikin haji ba maqasid ne yana cikin maqasid ko to sai aka ce jama'a wane da wane muna so mu biya muku da wane kujerar makka ku je ku nemo passport ku je ku yi visa ku ta kai karkare na man hankali man ni hajin sunna zan yi yadda annabi ya haji haka zan yi karkare na mana hankali ka kawo mana wani bidiyoyi addini ka ce sai na yi foto foto annabi ya yi foto ne safai sun yi foto ne tabi'ai sun yi foto ne kafin su ji haji kar ku mai da larabawa arna mana kayya kayya to sai ka zauna bara ka yaji wa kenan dole ne sai ka yi passport dole ne sai ka yi visa dole sai ka yi allura ce kai wani allura kuma za annabi ya yi allura ne da zai haji kar ku shigo mana da bidiyoyi mana addini a su kun dubi fiskan kama an kalle ka kana da zane ne ko baka da shi waye waye waye waye sai ka haƙura su dudduba ko ma menene kai dai ka samu makasid ɗin a iso makasid wannan abun yawanci wahabiya shi suka rasa sani shi yasa ake tarkici da su addini wallahi wannan ilimin ne suka rasa wannan ilimin shi suka rasa ba su san wasa'il da makasin ba in dai za a kai ga manufa to ba a duba hanyar da aka bi aka ce makasin ɗin kun gane in dai za a kai ga manufa to ba a duba wasa'il ko da ko haramun ne shari'a tana ɗaga ƙafa abi a wasa'i ɗin matakala zuwa ga manufa ba ko haramun ne wani lokaci ana ana buɗe ƙofar emergency ta yaya kenan ko wani ya fara tambayan kansa a zuciyarsa ma ko ta yaya za a yi kuma ga nan kuma bolo-bolo aikin hajjin da nake magana babu alhaji a duniya a yau a Najeriya nan zan mu takaita a Najeriya mu da zai je aikin haji bai aikata riba ba saboda sai ya sa kudin za banki a banki ake zuwa sa ko bankunan riba ne to za ka je ka biya wa za ka gani ka ba shi kudin kudin naka ka ce ni fa ka ganin nan ba zan aikata ka ba ira ba haji na ya zama ban gane ba a fahimce shi ba ni kawai a zuwa karbi kudin nan hannu da hannu ba na son in sashi a ba na son riban nan ba kai sa ba dole ne sai ka sashi a banki ko an sashi da interest yayi faru sai an kara ba kafin time da zaka tafi ajin nan interest mai yawa ma yake shiga in an zo kamar yadda maulana mushaktar radiyallahu anhu wa qala baqahu yake cewa yace ka zarkace fa ka yanka da hannunka sai ka ɗauke ta ka miƙawa masu girka aladu sai a sama a tukunyan da ake dafa alade sai a dafa su tare in sun nuna sai a tsamo ma kazanka sai a baka ya ce in kana son robo ma sai a zuba maka shi ne interest amma haka ne abun yake wallahi kazanka da kayanka da hannunka sai ka ɗauka ka miƙa ta a sa ta a tukunyan da ake girka aladu a tafa su tare bankin riba kenan a zo a fito da kudin a zo lokacin da kasa ana rabawa kai da ku da gwamnati rabawa za ku in kun yi ajiya an zo za ku tafi za ku zo kafin ku shiga jirgi ko kuma tun daga kam ko kuma tun daga hajj abin nan pilgrimage office za ku zo ku yi layi kowa a bashi kuɗi kuma in ba umra bane kenan umra shi ne in ka biya shi kenan ba wani kuɗin da za a baka amma haji kuɗin sayayyan ka duka su za su a cikin kuɗin da ka biya kujeran ne za a zo a mayar ba to ga cikin wasa'il din ya zama har har kaba'ira ba ma karamin haramun ba ya shiga riba yana cikin bakwai inda suka fi muni a cikin dukkan kaba'ira a duniya na sabon Allah kuma sai ka yi shi kafin ka yi ko hajin ka yi ko baka da laifi da ka yi shi don dole ya sa ka kama ka to shi yasa yanzu don kaga an tsarin masallatayen mu ya canja in kana da wannan ilimin ba ka damuwa saboda duka wasila ne masallaci wasa'il ne maqasid din shine sallah dan ce zamanin manzo Allah masallacin manzo Allah irin sa za a yi dan har abada haka za mu tsaya ba za mu taba ci gaba ba saboda ginin bani bani aka na laka aka ruba shi da tankar dibino masallacin in ana ruwa jikewa suke yi ruwa jika su yake ana yi sannan yashi ne babu buffalo to yau don mun zo mun canja masallatai mun musu iri yadda kake kallon masallacin nan misali ko kuma sama da haka ma a wani surare ga ta an tayalin masallaci ko baka shimfiɗi ba sai a goge kawai yannan shimfiɗin da aka yi yanzu a masallacin nan na kafet kafet din nan a ganin dama ne kawai in an cire shi ma kawai aka goge tiles din nan kowa zai sallah to masallacin annabi an ce ma haka yi ba haka bane maqasid ake dubawa wasa'il din ko ya saba to maqasid shine manufa kenan shi yasa da yake ba su san addini ba za ka ji yana ya za a yi mutum ya zo yana zikiri yana dukan kirjinsa ha zikiri kan shine maqasid ai dukan kirji ai rawa ai wane ne wannan duk wasa'il ne ga zikiri ina zikirin kan maqasid din kan kayan da mai kyau ne eh to me ruwanka da wasa'il din da aka bi in dai kayan da maqasid din halal ne zikirin in kuma ka isa wuyan ka yayi kauri kace bai da kyau ina ruwanka da wasa'il a wurin kaiwa maqasid na ce muku wani wurin haramun ma sai sai an bi ta kansa irin kaman aikin haji sannan ka zo kana cewa ayoyi suna dukan gindin su to me ruwanka ba kirjinka suka buga ba me ma zafi ta shege ka bari in sun bugi kirjinka sai ka kai kara in bai ma ba ko wai suna rawa to rawa kuma gayi nan ana yi a komi teloli su wuni rawa wuni daga safiyar yamma gan suna ta rawa suna taka keken na suna ta rawa da yake yana bada kuɗi baka taba jin wani ba har su masu faɗin ma suna yi da yake suna yi su masu ne rawan amma ba za ka ji sun ce haramun ba tunda zai bada kuɗi wannan rawan wani fa ba ka ga tela yana ta haka kakar kakar kakar kakar yawo dimbo ko wama ko dukkansu kuma na taba faɗi matansu wurin tuka tuwo sai sun yi rawa wurin daka rawa ake yi duk dai wannan rawan ai ba haramun ba ne wasa'il ne zuwa ga tuwo shi wannan rawan ainihin makasit ɗin shi ne tuwo hanyoyi ne da ake bi su tuwo ya samu wannan hanyoyin su ne wasa'il ainihin makasit ɗin shi ne tuwo a zuwa ajiye mashi to mai ranka da hanyoyin da aka biya zo kai kan dai tuwo kawai kake bukata to an biyo su hanyoyi har da rawa rawa a ciki wurin daka na haɗa kayan miyan wurin tuka shi kaga suna ta rawa wurin daka ma har da ɗan watsa watsa ana yi ana ɗan watsa tubba ruwanka matsafi ɗin tuwo ko kai kana ji an zo an ajiye ma abu ka san hanyoyin da aka bi kafin ya iso nan ɗin makasi ɗin ka shi ne ajiye ba shi yanzu biredi ka san hanyar da ake rage ko irin cincin da ake sayarwa kililin kililin a kasuwan nan wani in yaje ga yadda ake Allah bare da shi ba wanki tsawon su suke su ta taka shi yadda ka san kasa ake ta kwaba kasa in ka je kaga inda suke Allah baraka yarda ba kafan su suke wuce sai ka taka shi musamman irin na kasuwan nan inda kaza ana taka kasa kwaba kasa za a gini to mai ruwanka kai kam cincin ya ya nuna yayi daɗi yayi ji shuga kada ci baka san wani hanyar wasa'il aka bi ba aka yi sai addini ne kake zaka rena mutane hankali ko saboda haka dai a takaice shine wannan baiti yake gwada mana wasailul umuri kal maqasid ainihin wasila tsani na la- dukkan lamura hukuncin su kal maqasid kamar dai ainihin manufan ne wa kun bi hadhal hukmi kai hukunci da wannan irin hukunci lizawaidi kai hukunci da abin da yake ƙari ne ma akan wannan an gane kai kunci da abinda yake ƙari ne ma akan wannan ba wai ka tsaya a wasa'il din kadai ba zuwa ga makasir wato ma'anan nan da farko dai su wasa'il ana ba su hukunci ne na makasir an gane kamar da na faɗa haka suke faɗi malamai usul fiki alwasa'il tuɗa ahkamul maqasid haka suke cewa a ilimin usuli har ma suke cewa fa idza kana ma'muran bi shay'in kana ma'muran bima la yatimmu illa bihi in an umurci mutum da abu to ba sai an tsaya ana fadadawa ba kawai an umurce ka da abin da bare wannan abun bare ya cika ba sai da shi ma shi ma an umurce ka da shi an gane bayani mutum ya ce ba kai wani tashi kai sallah to fa ba sai ya ce ba wane tashi ka nemo ruwa ka shiga bayan ɗaki kai tsarki wane kama alwala sannan kai sallah a'a da ya ce ma wane tashi kai al- kai sallah to ya umarce ka da nemo ruwa shiga bayan ɗaki a tsarki in babu shi kama alwala da yin sallan duka kenan an gane wannan bayanin shi ne kawai shi ne bayanin da na gaya maka fa'iza kana ma'amuran bishai'in to kana ma'amuran bi malakinmu illa bi ina umurci mutum da abu to an umurce shi da duk wani abun da abun ba zai cika ba sai an yi abun to shi ma har shi an umurce ka daga yi shi kenan baya ka tsaya kana to ka ce in yi sallah to ai ban da arana ya zan yi sallah ba ka da karatu ba ka san me kake babu usulu tare da kai alfik wannan kenan shi yasa ma zaka ji wata ka'ida usul fiqh fa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun da abinda wajibi ba zai cika ba sai in an yi shi to shi ma ya zama wajibi wannan ka'ida ce to ɗan uwa ba wai magana wajibi ba haka nan kuma fa wa ma la yatimmul masnunu illa bihi fa huwa masnun shi ma dan abin da sunna ba za ta cika ba sai an yi shi to shi ma yin abun din shi ma sunna ne sannan kuma ku rike da har yanzu ka'ida idan an ce an haramta ma an hana ka yin abu kaza to ba sai an tsaya ana ma sharhi ba duk hanyoyin kuma da za su ba ja ka zuwa ga aikata abun su ma an haranta masu an hana ka su masalan zina aka ce an hana ka yin zina to duk hanyar da za ta bayu zuwa ga ta sa mutum ya yi zina ita ma an hana ka har ita misali mutum ya goyo matar da ba tasa ba da sunan ko a caɓa misali kana jin shari'a ta yarda da wannan ai ana yi ne kawai wace shari'a ta yarda maka ka goyo matar da ba taka ba irin su misali haramun ne wani lokaci in ya zama misali sharrun la budda minhu sai a ba da kofar emergency bayan da kayya a wurin zaman sai a sanya za a yi amma dai ka sani dai hankali ba zai kama ba kam kai kanka mutum ƙato ora debbo goɗɗo wara hufa mu kam an e hoore ma kai da kanka ka sani is unfair is illegal ga kafa gata kuna zaune tare tana kallon ka ta saka a gaba tana zaune ta saka a gaba haka ina zai halatta ta ina ta wannan shari'a to zina haramun mace ta je ta sa ɗabammun kaya ai ba zina bane hanyoyi ne da zai sabbaba zina wani zai ganta daga nan shedan ya fara sake-sake kaza ka wannan irin shigen ma haramun ne saboda yana zai baya zai jawo a yi zina ko hakanan yawan kallo ai ba zina bane amma tunda zai jawo in yayi yawa har shedan ya shiga har to shi ma sai ya zama haram to shine magana in an hana abu to an hana ka dukkan hanyoyi da da kuma tsani da zai ja zuwa ga aikata wannan haramun din to shi ya zama haramun tsani zuwa ga wajibi dai wajibi ne kai ka yanzu misali a ce yin sallah ta farilla ai wajibi ne tafi daga tafi masallaci shi ma wajibi ne kenan yi tunda sai an yi shi ai za a je masallacin ko sai an yi tafiya to tafiyan ita ma wajibi ce haka abin da ya shafi dangin su zakka su jihadi ba da haƙoƙi da suka wajaba kuma haƙoƙin Allah haƙoƙin iyaye dangi mata bayi duk abin da dai wannan lamura ba za su cika ba sai an yi shi to shi ma ya zama wajibi shi ne kawai ta ƙarshe to haka duk abin da kuma zai jawo a yi makruhi shi ma makruhi ne ba magana haramun kaɗai ba kenan ya ce wa kun bi hazal hukumi lil zawa'idi ko ka hukunci da wannan ka ka ka hukunci da irin wannan hukunci da abin da yake ƙari ne ma akan wannan ma'ana abin da yake nufi da abin da yake ƙari ne ma akan nan wato abubuwan guda uku ne ku rike ƙa'idodin nan guda uku da zan faɗa muku na ɗaya akwai abin da ake cewa makasin wanda muka faɗa akwai kuma wasa'il ta akwai wani ba makasin ba ba wasa'il ba shi mutimmat sunan su kuma ko mutammimat duk da yadda makasin wasa'il mutammimat yanzu misali maqasid kamar sallah misali ai ita ce manufa to wasa'il zuwa ga sallah menene kamar alwala ko ai tsani ne ko ba ka kamar alwala wasa'il ne zuwa ga sallah sai an yi haka nan tafiya zuwa ga masallaci ai sallan ne shi ma wasa'il ne to akwai mutammimat kamar me kenan lokacin da ka fita daga gidanka za ka tafi masallacin nan takun da kake ayi lada ke rubuta ibada ce annabi ya faɗa ko naqlul quta ila al-masajid kamar da Sheikh Ibrahim ya faɗa ko to in ka gama sallah kana komawa gida wannan takun da zaka yi zuwa gida tafiya shi ma mutammimat din shi ma shi ma duka kana cikin ladan ne an gane kana cikin ladan shi ma mutammi ma ake kiransu to bari muku dai misali yanda zai fita muku sosai masalan neman ilimi wajibi ne ko ba wajibi bane na wajibi na good tunda neman ilimi ya zama wajibi kenan tafiya makaranta wajibi ne shi ma ilimin shine makasir tafiya makarantan ai kaje za ka zauna da ilimi ya taho ya taho al ilmu yuta wala wala ya'ti zuwa masa ake shi to ka tafi makaranta ya zama wajibi kenan wasila ne ko kaga ilimi makasid tafiya makaranta wasa'il to mutammimatu mene mutammimat din sa kenan in ka je makarantan shi kenan magana ya kare sai kare ba sai aka zo za a yi abu baka sai littafi ba sai ka ce dallawa ne ba ni aron littafi mana anya kai ne yin karatun kuwa sai littafi sai su biro mutammimat ne dama wasa'il din shine tafiya makaranta tsani zuwa ga ilimi ne to in an zo makarantar kam ai an samu wasa'il wasila ka samu to sai mutammimat sai an su littafi din da su biro biro nan da kare yana na murtala kansa sai ka rasa ilimi sai a zo a faɗa abu kowa ya kofa kai baka da biro in an tashi shi kenan ka manta ya zama mutammimat to ƙara irinsu ba wai makasid da wasa'id kaɗai ba ma ana buƙata ka ƙara har irinsu littafi ɗin duk abin da zai jawo dai ilimin ya samu tabbas ya yiwu to kai ƙoƙari ka yi har shi time ɗin har ya zo ba zai yi mu shigar da wani baiti ba kenan yi kenan so haka da haka dai a takaice karatunmu na yau ku riƙe mana cewa wato wasa'il ana ba su hukuncin makasi wannan kowa ya riƙe wannan ka'ida tsarin da aka bi aka je ga manufa to ana ba shi hukuncin manufan ne to haka mutammin mafi ɗin ma ana ba su hukuncin maksad ɗin manufan kamar dawowa daga sallah ne da muka faɗa ko duka hukuncin ana lada ne ake samu dawowa daga sallah ko dawowa daga jihadi ko dawowa daga hajji bara a ce tun da ka je haji a tafiya kam lada a dawowa kuma a haɗawa da kuma dawowa daga rakiyar jira'iza misali dawowa daga gaida marar lafiya tafiya ai daban da dawowa to dawowa ma duk haka ne kaga in ka fita za ka je gaida marar lafiya kana cikin ibada ne to dawowa ma haka ne sai in ka iso gida ne za a dakatar to wannan dai a takaice shine za mu dakata a nan ina ga sai mu tashi akan wal kada ne saboda bakwai din namu ta yi sanan ba سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سبحان الله